بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول قدياس تبتا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن صافية safiyar asabar 22 ga watan rajin ko hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ke daidai da daya ga watan 6 a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na ibn taymiya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi darasinmu na 36 yau a wani littafi kuma a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda malamin timiya ya yi wata magana da yake cewa a babban abin da ake bambancewa ko kuma duk mutumin kai da bebi allah ya bebi manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma zai zama lallai na cikin makiya Allah subhanahu wa ta'ala inda har mutum ya bin Allah ya bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ba dama ya zama cikin waliyai dole ya zama sai dai a sa cikin gefen makiya masu hasara taɓaɓɓu wanda za a dangana musu ma a ce mujirmai kuma saba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da da ya dace da wancan mai da'awar kowane taka wanda aikinsa shi kuma ya saba wa na Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya saba wa umarnin Allah ya saba wa aiki da umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam in har mutum ya bi shi to farko zai ja shi zuwa bid'a sannan ya kai shi zuwa ga bata a ƙarshen lamari kuma zai kai shi ma zuwa ga kafirci da kuma munafinci nan ne muka tsaya to ta'liqin kasa saboda muhimmancin sa naga ba matsala mu karanta shi na malam Salih Ali Sheikh zai zai mana kamar gaurayi na duk abin da ya gabata ne ya kuma bayyana me ake nufi da wannan matsala baki daya yana cewa hadal kalamu alladhi sabaqa wannan magana da ta gabata kulluhu tafri'un ala ma dhakartu fi awwal al-fasl maganan nan da ibn taymiya ya faɗa gaba ɗaya tafri'i ne ƙarin bayani ne na abin da na riga na gabatan an ka ƙara bayani kai wata ga yauna kana cikin wata magana yawwa ƙarin bayani ne bisa abin da ya gabata fi awwalil fasl a farkon wannan fasali min min anna cewa auliya Allah su waliyan Allah jalla wa ala laysa min shartihim an yakunu ma'sumin min al-ghalati ba sharaɗinsu ba ne su zama cewa allah ya tsare su daga kuskure ma'ana waliyi ba lalle ne ya zama waliyi ba ya kuskure ba ba ma'asumi ba ne ismar ma daga kuskure ya ce bal qad ya kunun mar'u ya ghalatu haka za mu karanta nan ya ghalatu قد يكون المرء يغلط بالعمل وقد يكون عنده بعض غفلة mutum zai iya zama ya yi kuskure wajen wani aiki da yi kila kuma zai zama yana daga fala ya tsammanin wani abu haka yake sai an bincika sai zama ba haka yake ba ya ga fala wa ba'adu nisiyani ko kuma wato wani abu na mantawa wato wani wata mantuwa haka yace qad yaghlatu fi ba'd ma yastahidu fihi zai iya kuskure cikin wani abu da yake wato istihadi a ciki yana kokarin ya gano gaskiya a ciki sawa'un fi umurin amaliyati awil ilmiyat yace ba bambanci wannan ko ya zama lamarin nan a cikin al'amuran aiki ne ko kuma al'amuran ilimi wannan yana cikin nau'i na kashin da malamai sukan kasa matsaloli za ku ji ana cewa wani lokaci a ce usuluddin da furu'uddin ko mun taɓa magana akai ba sau ɗaya ba usuluddin ana nufin asalin addini ginshikin da aka gina musulunci a kai shi aka faɗi wannan ana nufin matsalolin tauhidi matsalolin aƙida na zuciya a furu'uddin kuma su ne matsalolin fiƙihu da suke a cikin littafan furu'a yau shi sa ma ake cewa littafan fiƙihu littafan furu'a saboda suna magana ne akan wani abu shine reshe a addini ba shine asali ba to wasu malaman suna da matsala wajen ko kuma suka ce wannan takasimin yana da matsala ba daidai bane a faɗi haka sukan ce ya fi dacewa a ce an raba abubuwan zuwa gida biyu amma a ce wannan sunansu al'ilmiyat waɗannan kuma sunansu al'amaliyat mun fahimci abin suna ganin cewa na farko maganar usul da furo lafazin bai zo daga allah ba addini gida biyu akwai asali akwai leshe ba duk abin da ya tabbata shine addinin musulunci to shi ne wajibi a yi sawa'un a fiƙihu ne ko kuma a ƙida misali in hadisi ne ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a yi aiki da shi a ɓangaren aƙida yake ko a ɓangaren fiƙihu sai suka ce abin da ya fi dacewa a kira abin ilmiyat da amaliyat ma'ana ilmiyat ma ya ta'allaku bil ilmi wal i'tiqad abin da ya kunshi ilimi ka san shi ka kuma kudurce shi a zuci shine maimakon a ce usul to a kira su abubuwan da suka shafi sani da kuma wato itikadi kudurta a zuciya ba wai aiki bane ɗaya gefen kuma ya shafi abin da yake al'amaliyat wato abubuwan ibada da za a yi a aikace na fatan mun gane bambancin abu tsakanin wancan da wancan yauwa to shine abin da yake nufi a nan wato ko a ɓangaren ayyukan ilimi ne da aƙida ko kuma abin da shafi ibada da ayyuka mutum zai iya istihadi ya ce ga abu kaza ina tsammanin kaza ne sai a bincika sai zama ba haka bane ana wannan kuskuren ko ba a yi mutum ko da waliyi ne zai iya fadawa cikin irin wannan kuskuren ya zaci abu a kaza yake sai an bincika sai a ga ba haka bane domin dan an ce mutum waliyi baya nufin baya kuskure shine abin da yake so ya faɗa mana da fatan mun gane sai ce fa kullu hadha yahsulu dukkan wannan yana aukuwa wa hum ala nau'aini in muka tashi kasa waɗannan mutane wato waliyan nan zamu iya kasa su kashi biyu ta wannan bangare din ta bangaren ma'ana suna kuskure ko ba sa kuskure kuma ta wannan irin yanayi kuskuren nasu yakan kasance a ina fata ku karku caku da abin da matsalar shin waliyai ma'asumai ne ko ba ma'asumai bane ba shi ba ita yake so ya tabbatar ba yau tabbataccen abu ne cewa babu masumi banda annabawa to a nan bayan kasancewar waliyai ba masumai ba ne to kuma duk abin da ke zuwa musu ya ɗarsu a zuciyarsu ko wani tunani da za su tuna ko wani ilimi da za su ji kamar an ba su shi sun ji sun samu wani ilimi sabo to wannan ilimi ana dubawa wani lokaci istihadi ne zai sa su gamsu da abu kaza shine kaza kila abin tunani za su yi tsammanin abin a gefen kaza za a sa shi to sai su kuskure wajen fahimtar cewa haka din ne wani lokaci kuma sai su zaci abin kuma ya zama haka mun fahimci abin wannan abin kuma sawa'un a bangaren aiki ne ko a bangaren aqida kun gane insha Allah to sai ce zamu iya kasa shi kashi biyu minhum a cikin su akwai man yaghlatu بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد akwai wanda zai yi kuskure bayan kuwa ya yi matukar kokarinsa shi ne istifiragar lusi yauwa ya yi matukar kokarinsa ya zabura wajen ya san menene gaskiya wattaƙa ya yi amfani da ƙarfinsa sosai wajen istihadin ya gano menene daidai ya ce fahaza ma'azurun wannan abin yi wa uzuri ne ba shi da laifi in a ina in a wace matsala ce in a matsala ce da dama akan yi istihadi cikinta walahu ajrun ala istihadihi kuma yana da lada akan wannan istihadi da yi li'annahu nazara domin ko yayi bincike wajtahada yayi kokari wa afragha alwus'a ya kuma yi kokarin sa matuka ma'ana ya zabura ya fidda karfinsa wajen abin da zai iya shine afragha alwus'a wa taqa ya yi abin da yake shine gurgudan abin da zai kuma gurgudan karfinsa wallahu subhanahu wa ta'ala ya kul Allah ku dama yana cewa fattaqullaha mastata'tu ku bi dokokin Allah gurgudan ikon ku wa minhum gefe na biyu kuma akwai wasu waɗanda man la yufrihu alwus'a wa taqata akwai wanda ma bai yi kokarin ba kawai daga farkon zuwan abu kawai ya yadda cewa haka yake wala yastahid bai kuma wato istihadin ba an bazlin ta hanyar ya miƙa ƙoƙarinsa ya ba da ƙoƙari litaharril haƙi don ya gano gaskiya yauwa bai ba da komai na ƙoƙari ba wajen ya gano gaskiya wa bazli taqatihi hakanan kuma bai ba da ƙoƙari da ƙarfinsa wajen gano menene gaskiya ba shine fi tahsilil haƙi don ya gano wanda abu ne daidai ba wa ma kawai abin da ya shine ya siƙo ya gamsu bi awwali khatirin da farkon abin da ya ɗarsu a zuciyarsa shine khatiri farkon abin da ya ɗarsu a zuciyarsa yana zuwa zuciyarsa kawai sai sa wannan fata ɓangaren abu kaza ne ina jin wannan ilhama ce aka yi mini ina jin abu kaza ne kawai sai yanke hukunci wala Allah ma ya ba wasu mutane labari cewa yau fa an sami wani ilimi sabo da ni da ku mu tashi mu yi abu kaza shi ma wannan ana samu ko ba a samu ana samu au idza nadara alaihi shay'un ko kuma wani abu wanda ba a saba ba ya samu ya faru gare shi shine nadara ma kana nadiran ya qaulahu yauwa kawai yana zuwa masa wa arada li zihnihi ya bijiro masa ga kwakwalwarsa da tunaninsa shay'un wani abu aw li qalbihi ko a zuciyarsa na taqa bihi kawai sai ya fara magana da shi ba tare da me ba ba tare da ya ba da kokarinsa wajen gano shin wannan abin na fara ji a zuciyata da gaske ne kuma ya dace da qur'ani ko bai dace ya dace da sunna ko bai dace ba kawai yana jin abu la'alla ma wani mafarki yayi da safe kawai sai fara bada labari ai ko jiya lalle an yi mafarki dama ba zai ce na yi ba zai ce an yi saboda shi babban ko zai ce ai jiya an yi mafarki lalle ku to daga yau mu rika kaza kaga wannan bai bincike ba in yi mafarki kamata ya sai gitta shi abin nan da aka ce masa yayi ya dace ko bai dace ba kamar misalin wata kisa mashuriya da ake ba da labari shaidan ya zo gun wani jahili ko ya ce masa shine Allah ko mala'ika an aiko shi don ya ce masa kaza da kaza ya gamsu yana cikin ibada mai ibada ne sai ya gamsu shaidan ya sa shi ya yi masa da'a wani abu ta haka har ya kafurta da ya je gun wani mutumin da yake shi kuma malami ne sosai ya gaya masa irin wannan take yace a'udhu billahi minka ya karyata shi yace Allah ba zai zo min da irin wannan surar da kazo bai ce min shine kaza shine kaza kaga nan shi ilimin sa da tsayuwar sa akan Qur'ani da sunna ya taimake shi bai yadda an ruda shi ba dama irin wannan abun yakan faru ga wasu wani abu ba ko ya zo musu wanda ba a saba wato ganin sa ya faru ba sai ya zo masa tayi kuma shedan ne da wani aljani musamman mutumin da ya fara zautuwa yana tunanin abubuwa sun fara canza masa ya daɗe ko bai ci abinci ba ya shiga wani ɗaki ko zai wata tarbiyya wani bakon abu shikenan sai Allah maɗauki ya jarrabe shi sai a tuno wani shaiɗani sai ya ce masa shine Allah ya zo dama don ya kai shi gaci da shi da mabiyansa don haka ya tashi yanzu daga yau ya rika yin kaza ya rika yin kaza to wani in irin wannan abu ya faru me ya kamata yi sai ya zo ya bincike yanzu daidai ne sai a tambayi malaman addinin musulunci waɗanda suke karanta wannan ilimin da ke cikin ƙur'ani da hadisi domin shi za a yi mana hukunci da shirin tashin alkiyama ilimin da mutum ya yi na mafarkinsa shi kaɗai ko tunaninsa haka shi kaɗai ba ruwan mu da shi Allah ba zai tambaye mu kan wannan ba abinda za a tambaye mu shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana a matsayin gadan mu mu je mu aiki da shi qur'ani da kuma maganganun da shi yayi da aikin da yi haka ne ko ba haka ba yawwa to sai zo ya kwatanta ya bincika to wannan ya kyauta in ya gano daidai ne sai a yi aikin don ya dace da qur'ani don ya dace da sunna in ko ba daidai bane wani abu ne nasa ya zo masa daban ya saba wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce a'a wannan fashe dan ne yake so ya batar da ni to wani baya wannan binciken daga abun ya zo kawai sai tara mabiya ko an zo karatu ko zama da ake yi ya ce aikuwa abu kaza ya faru don haka sai ce kaza kaza kaza a fara kaza to wannan shine abin da ke nufi da cewa mai wani kokari na istihadi ya gano abun ba kawai daga abu ya zo tunaninsa ko zuciyarsa na taka bihi sai kawai ya yi magana ya ba da labarin abu au ta kallama ya buɗe bakinsa ya ce kaza ya faru wa ya ce wa zakara zalika an nafsihi ya ambaci wannan labarin dangane da kansa au hassan nasa alaihi ko kuma ya kwadaitar da mutane akan tofa mu fara kaza tun da dai abu kaza ya faru yanzu haka kawai misali ga damuna ta fara zuwa an yi ruwa mai yawa jama'a sun yi shuka a wasu wuraren ba a yi ba misali a wani gari ruwan ana so ya zo mai ake yi a sunna roƙon ruwa ko ba haka ba yawwa a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam roƙon ruwa ake roƙon ruwa kuma shine a fita masallacin idi ai sallah nafila raka'a biyu irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ayi addu'o'i a juya kaya yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta mana yadda ake yin wato sallar roƙon ruwa wannan shikenan ko kuma a yi ta a mumbari ranar juma'a duk wannan ita ma ya tabbata uslubi ne hanya ce tsari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da irin haka kamar yadda aka zo aka shigo yana huduba aka yi masa magana cewa lamari fa ya cakuɗe babu abinci ba ruwa dabbobi suna wahala da sauransu ya roƙi Allah subhanahu wataala bai sauko daga mumbarin nan ba sai da gemunsa ya jike saboda ruwan sama saboda roƙon Allah da ya yi a lokacin Allah maɗaukaki da babu ma ko gajimaran Allah ya haɗa gajimaran aka ba da umarnin ruwan ya zubo tuna dama Allah ne mai komai sallallahu alaihi wasallama kenan to wannan kenan a wani yanzu idan haka kawai da safe yace shi waliyi ne sai umarci mutane cewa jiya yayi mafarki ko kuma ɗazin nan yana zaune ya ji ana gaya masa cewa ka umarci mutane a tafi kabarin malam wani aje a roƙe shi ruwa misali in wannan abin ya zo masa a zuciyarsa me ya kamata ya yi sai ya bincika ce gaskiya fa a karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi bai taba gaya mana haka ba a littafin qur'ani babu a littafan hadisansa babu wannan magana bakon abu ne tunda ya saba wa yadda annabi ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa a tafi kabarin wani mutum ba lokacin da aka zo masa roƙon ruwa la'allo ne shi to ai babu mutumin da ya fi shi to bayansa kuma ba mu ga sahabbansa sun tafi kabarinsa ba shi da ya fi kowa gani tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a taba samun sahabbansa za su yi roƙon ruwa sun je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullahi to fa an shiga matsala a zubo mana da ruwa ba su yi wannan abun ba abinda suka yi shine a je a yi sallar roƙon ruwa da aka samu zamanin ko a samu wani babban mutumin kirki salihin bawan Allah da ake kyautata mazato ya yi addu'a kamar da zamanin umar radiyallahu ta'ala anhu da aka shiga fari ya yi yawa ya ce aje a samu abbas ya je samu abbas ya ce kaga da lokacin manzan Allah sallama yana da rai wurinsa mukan zo mu ce an shiga matsala sai addu'a sai a samu ruwa to kai ne baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai kyautata zato gare shi sai shi don aka kai ma ka yi mana addu'a ka roƙi ubangiji a samu ruwa sun san hanya ko ba san hanya ba kuna tare da ni sun san hanya don haka ashe tarbiyyar da manzan Allah sallallahu ya yi musu ba su kauce mata ba sai suka tafi inda ya dace ma'ana a yi addu'a ba a tafi wato kabarin wani ba inda a yanzu wani zai zo ya ce to shi an ce masa aje kabari kaga kenan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da yake nufi cewa wasu mutanen da suke ganin waliyai ne su ko kuma ake ganin su waliyai ne in irin wannan abun ya zo musu ba sa tsayawa su auna sai kawai su yi magana da abun su ba da labari su kwadaitar da mutane ko ma su ce a tashi a aikata abu kaza ya ce duna hadi ba tare da wani kokari wa ruju'i da komawa ilan nususi zuwa ga nassosin qur'ani ko hadisi ba ina jin an fahimci abin sosai sai ce fa hadha mazmumu to wannan hakikatan abin zargi ne shi yayi kuskure kuskure kuma babba ya yi abin da ba daidai ba wa in kana yusammi nafsahu mujtahidan ko da yana daukar kansa cewa shi mai istihadi ne ya kai matsayin mai istihadi shi ma ai malami ne fa huwa mazmumun to dai shi abin zargi ne domin bai gwada wannan istihadin nasa bai aiki da shi a wannan bangaren ba da fatan an fahimta sai ce to fa auliya'ullahi don haka ya kamata ka gane kai mai karatu cewa su fa waliyan Allah jalla wa ala la yustaratu fihim adamul ghalati ba a shardanta dangane da su cewa lalle ba sa kuskure ba ma'ana ba sharadi bane a ce waliyi baya kuskure bal amma abin da yake shine daidai ya kunu waliyan wa in kana indahu naw'u ma'siyatin aw ghaflatin la yuqimu alaiha sai ce yana nan a waliyin Allah in waliyin ne na gaske in waliyin ne to a bashi yana nan ko da akwai wani nau'i na saban Allah tare da shi domin ba a taba ce mana waliyi ba ya saba Allah ku gani yawwa waliyai sukan saba Allah au ghaflatin ko kuma wata gafala su gafala su tsammanin wani abu dama yake alhali a hagu yake hagu yake alhali a dama yake su gafala to amma ya zama irin wannan ma'asiya din saban ko gafalar wani abu ne wanda yakan zo musu ba wai dawwama suke akai ba shine ma na la yuqimu alaiha domin ya zama dama mai dawwamamman sabo ne ai dama ba zai shiga cikin waliyan ba mun fahimci abu yawa domin dama a waliyi zan zo in magana nan insha Allah nan gaba saboda munasabar wani abu ya zo za mu sake maimaita ta'arifin mu na wali me ake nufi da wali to shine yake faɗa dai ba dai sharadi bane nasa ya zama baya kuskure zai iya samun yana wani sako ko wata gafala wadda baya dawwama akai au ko kuma indahu naw'u ijtihadin yaghlatu fihi yana da wani kokari da yayi da ijtihadi da yayi wajen tunanin abu kaza a kaza yake alhali ba haka bane shine yaghlatu fihi zai kuskure a ciki wa yabqa ala ghalatihi sai kuma ya dawwama akan kuskurensa li adami zuhuri hujjati lahu saboda hujjar bata bayyana ba gare shi au li ta'awulihi ko kuma saboda ga hujjar amma shi ya bata wani tawili ai ana samun wannan ko yayi bincike da yayi binciken shi a ganin sa har yanzu wannan abu nasa akan gaskiya yake ya bincika ya gano amma kuma abin da ya gane har yanzu dai a kuskure yake to amma kuma shi bai fahimta ba zai iya dawoma akan wani ko kuma ya gane lafazin ayar ya gane lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi amma kuma ya masa wani tawili yace wuri kaza fa kaza ake nufi muddin ko ya samu tawili ya baiwa abun wata fassarar daban ba yadda sauran mutane suka sani ba wannan samun istihadi a kuskure ko kuma ai ta'awilin wani abu ba yadda yake a hakikatan ba yana hana mutum ya auka kafirci tunda kokari yayi ya gano amma kuma bai gano daidai din ba sai ya gano abin da ke kuskure ko kuma shi ya bashi wata fassara da ba yadda sauran mutane suka fahimta ba mun gane wannan daga cikin maganganun da malamai suka yi akan abubuwan da suke hana a kafurta mutum daga cikinsu akwai jahilci idan bai san abu ba duk da akwai magana mai tsawo akan wannan matsalar kowanne abu ne mutum in bai sani ba zai zama yana da uzuri akai ko kuwa daga cikin abubuwan da sukan hana a kafirta mutum har yanzu akwai tawili in ya san abu ga aya ga hadisi cewa ba daidai ba ne amma kuma shi ya ba shi wata fassara ko in muƙallidi ne shi ba malami ba ne amma yana bin wani malami wani malamin ne ya sa shi a hanya shi ya ce masa abu kaza shi ne daidai shi ma wannan sababi ne da kan hana a kafirta shi mun gane abin ko da wannan aikin kafirci hukuncin aikin in an zo faɗa a ce aiki ka zafa kafirci to amma shi mutum ɗayan ayyanan ne a ce malam wane na unguwa kaza alhaji wane na unguwa kaza ba a ce masa kafiri sai idan shi a ƙashin kansa an tattauna da shi ya tsaya tabbas wannan abun daidai yake haka an nuna masa malamai su nuna masa cewa wannan fa maganar gaya da ciki wannan a matsalolin da a ɓoye suke akwai matsalolin da ƙuru-ƙuru suke an saba wa ƙur'ani an saba wa hadisi mun fahimci wannan wannan banda su ko a ce misali tawilin da yayi ya fita gaba ɗaya ba a taɓa samun sa ba shi ya zo da shi da tsarin sa duk da dai magana da malamai suke yi in yana da tawilin da zai hana a kafirta shi to a bashi wannan uzurin kar a kafirta shi amma fa a nuna masa wannan tawilin nasa kuskure ne to idan ya ƙi karɓar wannan maganar ko ya fahimce ta amma ya ƙi to a nan shi ne ya doge sai a ce a'a bawan Allah wannan gaskiya ta kabburanci kuma kake domin duk malaman duniya babu wanda ya faɗi wannan abin da ka faɗa to lokacin da aka gane cewa i girman kai ne kuma ya ƙi karɓar waccan gaskiyar to sai hujja kuma sai ta hau kansa amma lokacin da yake kan tawili to ana wato sassautawa ana tsayawa ba a ce masa kafin wannan dai maganganun suna nan da faɗi a inda malamai suka yi su a babin wato a yin kafarta mutane ma'ana maganar kafirci yadda yaushe mutum yake zama kafiri duk malamai sun tattauna wannan matsala to nan ba ita yake so ya faɗa ba amma zancen da yake shine mutum zai iya samun wani hali a matsayinsa na mai ganin shi waliyi ne ko kuma mutane suna ganin shi waliyi ne amma gashi yana da wani sabo ko da wata gafala ko kuma ya zama yayi istihadi yayi kuskure ya kuma ci gaba da dogewa akan kuskuren nan tunda bai sani ba yana ganin daidai yake li adami zuhuril hujjati lahu saboda hujja har yanzu bata bayyana gare shi ba au li ta'awulihi ko kuma saboda ya yi ta'awulin wannan a hujjar cewa wani abu ake nufi daban ba yadda wato sauran malamai suke nufi ba walistihadihi haza kuma saboda wato wannan istihadin da yi ya yi ta'awuli saboda istihadin da yi wannan cikin waccan magana ne sai ce bi khilafi halil anbiya'i wannan kun ga zancen waliyai ne ake zance ko to sabanin annabawa fahum su annabawa fahimul ladina la yatakallamuna illa bihaqqi ba sa magana sai da gaskiya duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ana cewa annabi ya je ya bincika abinsa ya dace da qur'ani ko da hadisi ba a faɗin wannan shi shine wanda ya zo da alqur'ani shi shine hadisin domin maganar tasa ita ce hujja Allah ya gaya mana cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya fursi bisa son zuciya duk abin da ya faɗi wahayi ne ake masa ashe kenan maganarsa ita ce asalin fahimtarsa ita ce fahimta ba za a zo a ce shi ya auna maganarsa da maganarsa ba kun gane wannan zancen amma wani wanda ba shi ba shine sai ya auna maganarsa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muje sai ce bi khilafil anbiya fahumul ladina la yatakallamuna illa bi haqqin wa la yuwafaquna aw yuqarruna ala ijtihadi batil ala ijtihadin batil su annabawa ba sa fadin wata magana sai wadda take gaskiya wa la yuwafaquna ba yuwafiquna bane maf'uli ne اسم مفعول نبا مبني لفائل بن ولا يوافقون بذا أداتي دسوبا أغم أيدد أبن دسك فدا أو يقرون كو أتبتد دسو على اجتهاد باطل أكن وني اجتهادي دلاسي يذم بعد دبا بقى وتتبتد دسو معنى النبي دعوان ديك النبي ني in ya aikata wani abu ko ya tunanin wani abu cewa ga yadda yake in kuskure ne allah yana barinsa a kai har ya mutu ya bar mutane a kai ba a yi to shi abin da ke nufi ba a dace musu ba a karɓar wannan abu inda za su yi istihadin da ba daidai ba to allah zai gaya musu cewa wannan abin fa ba daidai ba ne wala yuqarruna kuma ba a tabbatar da su akan abin ya ci gaba a haka shi yasa wajibi mutum ya yi imani cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya bar mu akai din nan shi bai canza shi ba to wannan fushi ne daidai ba yadda za a yi wani daga baya ya zo ya samu abin da zai soke abin da ya bari inda kuskure a cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya bari to za a gyara masa ne Allah ne zai gyara masa tun kafin ya rasu amma in har annabi sallallahu alaihi ya kwanta ya rasu ya mutu kuma ga shari'ar da ya dora mu akai to babu har tashin alkiyama ba wanda isa canja wannan shari'ar ita ce shari'ar Allah ita za a yi aiki da ita kun fahimci wannan zancen yauwa don haka ashe kenan a annabawa ga nasu yanayi sai ce wa hadha min al-furuqi ma bayna al-anbiya'i kama zukira kamar da aka ambata a baya wannan yana daga cikin bambance bambance tsakanin annabawa wa bainal awliya'i da kuma waliyai wa hadha yubayyinu laka wannan zai bayyana maka kuru-kuru balala ƙauli man ƙala ɓarnar da kaucewar hanya na faɗin wanda yake cewa a innal auliya a arfa rutbatan min al'ambiya ai akwai masu faɗin wannan ko cewa ai waliyai darajarsu ta fita annabawa kun fahimci wannan ko kuna gane zancen? ana samun wasu mutanen suna cewa waliyi ya fi annabi duk da cewa suna tsoro ba sa cewa ya fi manzan Allah in sunan annabi suke amfani da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai su ce waliyai fa sun fi annabawa sai kai ka ɗauka ana nufin annabawan banda manzan allah sallallahu alaihi wasallama a ciki to su a yadda yake aƙida su hadda annabin sun fi shi amma ba za su iya gaya maka wannan cewa banda manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuna gane wannan suna faɗin wannan magana sai sai to wannan maganar da muka yi tana nuna mana kuskure da kuma batan maganar nan da za ka ji wani ya ce wai waliyai darajarsu ta fita annabawa ya ce mislu ma ƙalahu abdullus zindiku misalin abin da ɓataccen nan kuma zindikin nan yake cewa haisu ya ƙulu yayin da yake cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama tafa bi bina'il anbiya'i fa wajada labinatan في زاوية منه لم تكمل فقال أنا تلك اللبنة أي كنت وانا حديث مكرن تاشي أبايا كنت ناكو كنت نام وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana tafiya yana magana da sahabbai sai ke cewa kwatankwaci na kamar kwatankwacin mutumi ne ko wani gini aka yi gini ginin nan ya cika tsaf ya yi kyau kwarai da gaske ginin kuma duka bulansa ya cika tsaf saura wani gurin bulo guda daya tubali ɗaya ne ba a sa ba in wani bakon abu ya zo duk sai hankali ya tafi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na shi misalinsa kenan shi sallallahu alaihi wasallam yace kamar gini ne aka yi shi ginin ya cika saura bulo ɗaya ne ba a sa ba ya kammala wuri ɗaya ne da an ɗauki bulan nan an sa shi da shi kenan mutane suna zuwa suna wucewa suna ganin kyawun ginin sai kai wannan gini da kyau yake wannan gini ya yi kyau ina ma an ƙara sa wannan bulan guda ɗaya sai ya ce to ni ne wannan bulan mun fanci abin yace ni ne wannan bulan da an sa da shi kenan komai ya kammala ma'ana an gama annabawa sun gama zuwa babu wani guda ɗaya da ya rage sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine na ƙarshe bayansa kuma tunda ya cike wannan bulan to gini ya cika ka gama ana yana gaya mana cewa addinin musulunci ya gama cika ba wani targaɗe da za a samu bayansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ga wannan hadisin abin da yake nufi kenan to sai aka samu wani mutumi a cikin masu bin wannan hanya ta sufaye shi nan bai faɗi sunansa ba a baya mun taɓa zancensa mun kawo sunan muhiddin ibn arabi ibn arabi mashhurin mutumin da ya fito da maganganun nan ƙazamai wanda ya samo su daga falsafa ta aflotin aflotin ɗaya daga cikin malaman falsafa ne a egypt a ƙarni na uku farkon ƙarni na uku na miladiya shekara 205 ya rasu ta miladiya wannan 19 kaza ɗin 205 kenan ko lokacin ya rasu malamin da kirista ne ya cakuɗa kiristancin da falsafa ta mutanen greek ya fito da abubuwa da shi ne fara fito da zancen wani abu zai iya cakuda da Allah ya zama Allah a cikin mabiya addinan sama kenan amma tsohon abu ne dama a wurin addinan indiya mushirikan wancan lokaci da kuma su greek din kun fahimci wannan zancen amma a cikin masu bin addinin sama in an ce masu bin addinin sama waɗanda suke da addininsu yana da wani asali a littafi ana nufin yahudawa da kirista da musulmi in ka ji an faɗi wannan su ake nufi addinai uku ne saboda su suna da dalili ko in ce suna da asali da aka ambace su a cikin littafi sauran addinai kuwa su buddhism hinduism baka zuwa ka same su a cikin littafin a sama duk da yake akwai littafi na sanskritiya da suke ambatar ko kuma littafin kai ba sanskritiya ba wani littafi na addinin hindu da su suke da'awar shi ma saukar da shi aka yi kuma a cikinsa akwai ambaton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki zakir nan yana tattauna waɗannan abubuwan da yake ya karanta littafansu kuma ya rike su mu kyale wannan zancen da muke shi ne wannan mutumi ya shi ne farko a cikin musulmi wanda ya fito mana da wannan ya fito da wannan falsafar ko a ce a hannunsa kai ta yadu ko da ba shi ya fara faɗarta ba ibnu arabi shi ya fara zuwa da wannan tunani na cewa waliyi zai saboda walittakarsa zai haɓaka ya bunƙasa har ya zama Allah ibn arabi ne fara faɗar wannan zancen kun fahimci zancen nan to shi ne yake faɗi da ya karanta wannan dama a irin falsafar tasa da ya karanta duk wani zance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wata aya a ƙur'ani yana masa tawili na taɓa baku labarinsa shi ne yake cewa wai annabawa sun takura wa mutane don mai allah ya bari a bauta wa komai annabawa za su zo su hana lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya tafi ganawa da ubangijinsa ba ya bar annabi haruna da banu isra'ila a ƙasan dutsen tsoro sena ba ya ce ya kula da su da ya tafi karɓo a taurat Allah maɗaukaki ya bashi attaura ya riko ta cikin alluna kamar da Allah maɗauki ba mu labari fil alwahi yana saukowa ya zo gun banu isra'ila sai ya same su suna ta bauta ana bauta wa ɗan mariki wanda samiri ya ƙirƙiro musu ya yi musu shi daga zinarin da suka kwaso na mutanen egypt ya yi musu ɗan mariki na zinare sai suka juya suna bauta masa ba mai yayi wa annabi haruna ai ya tafi ya zarge shi da cewa don mai kabar su ya kabar mutanen nan suka yi wannan aiki har ya kama gemunsa yana girgizawa an yi wannan ko ba a yi ba kai ibn arabi da ka zo fassara wannan sai yake cewa ai annabi musa ya zargi annabi haruna ne don mai ya hana su bautar dan mariki ba wai don mai ya bar su suka yi ba wannan kama gemun nasa da ya girgiza yake masa fada yanayi masa fada ne wai dan me har ka hana su ai shi ma dan marakin Allah ne dan me zaka hana mutane su bauta masa shi haka ya fasara aya kun fahimci nan haka nan kuma yace duk abin da annabawa suka innan duk takura mutane suka yi Allah ya bari abautawa komai abautawa bishiya da komai duk Allah ne ba wani abu ba haka kawai annabawa sun zo sun takura wa mutane wannan abun shi haka yake fadin sa baya tsoro amma masu wanda suka dauki abun daga gunsa yanzu in an faɗi wannan abu suna kokari su kare har su bashi tawili sai ai ba haka yake nufi wani bawan Allah ya rubuta littafi da ya tara maganganun malamai da suka kafirta ibnu arabi kafirci na ta'ayini na sunansa shi a ce ibn arabi kafiri ne malamai kawai da suka yi hukunci akan kafircinsa shi akan wannan sunayen malaman da suka kafirta shi ma shi rubuta littafi a kai ba wai zancen ya halatta a kafirta shi ko kar a kafirta shi ba wannan ko tantama babu kafiri ne shi to su agunsa har zuwa yanzu masu bin ɗariƙun sufa suna girmama wannan mutum kuma in ka ce masa kafiri sai a tashi hankali gashi malami ne ma ya rubuta littafi akan sunayen adadin malaman da suka kafarta shi duk wani malami na musulunci to ya kafarta wannan mutum ya ce ba musulmi bane kun gane wannan zancen to shine da ya zo kan wannan hadisin kuma sai yake cewa gashi malamin tun da ya kawo mana ba sai na kawo daga bakina ba sai yake cewa annabi sallallahu alaihi da ya zagaya ya ga wannan yace ana tilkan labina ko ni ne wannan abu karanta dai abin yace inna nabi sallallahu alaihi wasallam tafa bi bina'il anbiya annabi sallallahu alaihi ya wuce a dakin da aka gina a matsayin shine dakin annabawa mun gane ko yau fa wajada labinatan fi zawiyatin minhu sai ya samu wani tubali guda daya a kwana a ɗaya daga cikin kwanonin kusurwa kenan ko na ginin lam tukmal ba a kammala ta ba ko lam takmul ba ta kammalu ba babu ita faƙala sai annabi salasalama ya ce ana tilkan labina ni ni ne wannan tubalin ma'ana ni ne na ƙarshe bayansa babu wani ƙala to sai ibn arabi yake cewa fayara khatamul auliya'i nafsahu shi khatamul auliya'i shi ma abin da zai ga kansa a matsayin kansa zai ga kansa ne shi kuma fi makami labinatai ne fil bina'i to nan kafin mu je wannan shi wannan mutumin yana cikin waɗanda suka yada fikirar da ake ce makatamul auliya'i me ma'ana khatamul auliya'i kamar yadda yake akwai khatamul anbiya'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su asufaye kuma sun fito da wata fikira farkon wanda ya fito da wannan fikira shine wani mutumi ne ana ce masa al-hakimu tirmidhi ba tirmidhi wannan abu isa muhammad ibn isa ibn sawira ba ba shi ba wannan wani mutum ne daban daga cikin sufaye shi ne fara fitowa da wannan zance na cewa a cikin waliyai ma akwai khatamul auliyai mun gane alhakimu tirmidhi to wannan tunanin da ya shiga cikinsu shi ne sai ibn arabi yake amfani da shi yake cewa shi ma khatamul auliyai zai ga kansa a matsayin haka amma kuma shi bulo biyu ne zai ga an rasa ba bulo ɗaya ba kun gane bulo biyu mu yanzu ina cewa bulo ne a zamani irin namu so asalin labina da manufin tubali da ake irin tsohon gini da shi na da to tun da a zamanin mu muke zance ka kira shi bulon ka kira shi tubali duk ɗaya sai yake cewa amma shi khatamul auliya zai ga matsayinsa a matsayin bulo biyu ne labinatun zahira min zahab akwai labina a bayyananniya ta zinare walabinatun batina min fidda akwai kuma wani tubalin wanda ba bayyananne ba shi kuma na azurfa awul aks ko kuma ya juya abu ya juya abun ya ce wannan batinin shine dinarin ko abin nan na azurfan kuma shine bayyanannan shine abin da malamin ke nufi awul aks wa ya'khudhu min al-miskati allati akhadha minha ar-rasul kuma shi ma yana ɗauko abin da yake ɗaukowa ne daga irin hasken da annabi shi ma yake ɗaukowa to to da kaji inda matsala ta fara fitowa ma'ana wai waliyin Allah shi a matsayin bulo biyu yake akwai na ilimin zahiri akwai na ilimin batsini tare da shi a zahiri ana ganin sa kamar mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan wannan tubalin zahiri din a zahiri ana ganin waliyi kamar mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan da ya faɗa yake cewa fa huwa fi zahiri muttabi'un a zahirinsa mai bi ne shi ma wa huwa fil batini amma can a boye ya akhudhu min al ma'din alladhi akhadha minhu ar-rasul alaihi salatu wassalam a ilimin boye shi ma yana samo ilimin sa ne daga inda annabi ya samo nasa kun ji ba ma'ana kenan yadda ake wa annabi wahayi shi ma haka ake masa yadda mala'ika jibril zai zo gunsa shi ma haka yake zuwa kun fahimci wannan yawa shine sai yake cewa ya'ani ya akhudhu min Allah mubasharatan ai daga Allah shi ma yake karbowa Allah ne yake masa zance yake masa magana au min jibril ko kuma daga mala'ika jibril yace wa hadha raf'un li maqamil awliya'i ala maqamil anbiya'i kun ga wannan ai ɗaukaka matsayin waliyi ne a ɗora shi sama da annabawa haka ne ko ba haka ba yawwa to wannan mutumin yana cin abubuwan da ya zo da su kuma ya yaɗa su tana karanta littafan sa da ya rubuta na sha gaya mana akwai ɗimɗime mai littafi da ya rubuta da akwai shi a nan labirarin nan garin ni a nan na fara ganin sa sunansa alfutuhatul makkiya ilme mai mujalladi biyu manya shi ya rubuta shi irin waɗannan maganganun ne duk a ciki har sai da ya bayyana ƙuru-ƙuru cewa ai duk abubuwan da ake bautawa ma duk ɗaya ne shi kowace aƙida ya ce daidai take duk abin da kaga wani yana bautawa to kawai ka kyale shi tauhidi yake yi domin asalin tauhidi shine a haɗu kan bautawa abin da yake dama Allah ne to komai dinnan Allah ne don haka duk abin da kowa ya bautawa Allah ya bautawa har yake faɗar cewa shi ma na sha kawo mana wannan maganin ko yana cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati cewa da kare da alhinzir ba wani abu bane banda ubangijinmu abin bautar su ne Allah ko da kake ji ba wani abu bane rahibi ne mai bauta ne fada ne fi kanisati a cuci Allah fada ne a cuci wannan a rubuce ki a cikin alfutuhatul makkiyya yayi wani littafin alfususu sunansa fususul hikam duk wannan fa yana nan a rubuce na gaya muku ni a nan garin na fara ganin wannan littafin guda biyu a labirari duka suna ne da sani kuma a gun malaman sufaye suna nan suna girmama suna tawili su ba shi fassarar cewa ai ba haka yake nufi ba saboda a ba shi uzuri yanzu waye zai ba da uzuri ga irin wannan magana allah ka ce masa fada a shuci wanne rashin wanne yare ne da duk duniya ba mu gane ba an fahimci zancen allah amma kai naka a kasa gane shi wasu an zo gun ka kai bayani wani irin zance ne haka wannan kafirci ne kafa'an babu kokonto a cikinsa Allah maɗauke ya sauke to shi ne sai ke cewa kun ga wannan maganar tana fifita an makamin waliyai akan annabawa wa huwa min anwa'iz zandaqati wannan nau'i ne na zandaqa me zandaqa ce mutum zindiki yana nufin munafiki ko faman faddala waliyan ala nabiyin duk wanda ya fifita waliyi wani waliyi akan wani annabi ba wai annabi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi daya in wani ya fifita wani waliyi a kansa ya ce fa innahu kafiru wannan kafiri ne kafiri ne duk wanda ya fifita waliyi akan manzan Allah ko akan wani annabi ma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace li annal anbiya'a hum afdalul khalqi domin ko su annabawa su ne mafifita halitta a halittar Allah babu wanda ya kai su wal awliya'u su ko waliyai ma taba'un lahu mabiya ne gare su duk wani waliyi ana ce masa waliyi ne dama saboda bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bal kai waliyi martafa al'auliya waliyai ba su ɗaukaka ba ba su samu daraja ba illa li kaunihim atba al'ambiya sai saboda kasancewarsu su masu bin annabawa ne annabi a waliyi yana samun darajarsa ne daga ina daga bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in mai bin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam to shi kenan a nan ya zama waliyi sai ce fa dalilu walayati waliyi abinda ke nuna walicin a ko walittakar waliyi annahu tabi'un linnabi cewa shi mai bi ne ga annabi kaifa yakunu afdala minhu to ya ko zai zama yafi annabi wanda shi yana samun matsayin nasa asali yana samun sa ne saboda bin annabi kuma ya za a yazo ya tsallake fa annabi to kun ga ba ma wai annabi ba ai an tsallake annabin har an kai ga Allah haka ne kuma aka bu mutum ya bude baki sai shi ma Allah ne yana gafartawa mutane ya bi cikin gari dazufa ya karya da koko da kosai amma zai bi cikin gari yana cewa ya gafartawa mutane wannan rashin hankali ne wani Allah ne ya bashi abincin ya tsuguna ya ci ya sha ya sha ruwa ya yi gyatsa kila ma ya ce alhamdulillah ya manta wannan kalmar da ya faɗa a lokacin da zai faɗe ce ce alhamdulillah amma kuma ya fito cikin gari ya ce shi Allah ne a zo a bauta masa kaga in ba zautuwa ta tabuwa ta rashin hankali ba zai wahala mutum ya kai ga irin wannan abubuwa amma tunda wata harka ce da hankalin yake bata a cikinsa babu mamaki sai sai auya amuru bi shay'in ko kuma yayi umarni da wani abu lam yaji bil kitabi was sunna abin nan bai zo a qur'ani ko sunna ba aw yanha an shay'in haka ne ko ko kuma yazo ya hana wani abu qad jaa al amru bihi fil kitabi was sunna bayan abin nan ku umarni ya zo a ƙur'ani da suna cewa a yi shi sai zo ya hana mun gane wa asbahi dalika da makamancin wannan yace la shakka anna hadha laysa min sami'i awliya illahi babu tantama cewa wannan baya cikin ayyukan waliyan Allah shi yasa ba laifi mutuna wai wadan fahimtar da ake ta wali ku dake sauri mu karasa wannan sai in ba mu wannan zancen da gaggawa kafin lokaci ya koyi yace wa mislu hadal kalami huna rubbama la na'rifu ab'adahu irin wannan bayanin ko maganar kila mu ba za mu fahimci matukar sa ba sosai shi malam sali alishi yana ga daliban sa ne a kasar tauhidi kasar da ba irin wannan cakude cakude mun fahimci abun lakin fil biladi lati amma a kasashen da yake yakfuru fi hasufiyatu akwai sufaye suna nan da yawa wa hulatu sufiya kuma wanda suka wuce iyaka suna nan masu da'awar allantaka innan su ake ce ma hulatu sufiya wanda suka wuce iyaka a sufancin ma akwai sufayen da ba su yarda da wannan ba yawa wannan abun akwai sufayen da suke musunsa su ba su yarda da wannan tsarin ba a ce wani zai zama allah kowa dai da nasa matsalar da inda ya fada ciki amma dai akwai wanda ba su yarda da wannan ba mun gane wannan yawwa to sai shine ke cewa a garuruwan da yake sufancin nan yayi katutu ya rauna min hadha shay'an ajiban mutum zai ga abun mamaki wato na irin wannan abun mai yawa hatta inna sha'arani kai hasali aka samu sha'arani abdul wahab sha'arani kenan wanda ya rubuta tabaqatul kubra na al-awliya wato tabaqar littafi da ya rubuta na tarihin waliyai zakara ya ba da labari anna fulanan alwali cewa wani waliyi ya ƙulu yana cewa wa minhum ya'ani daga cikin waliyan nan ya komo bayani yana cewa shi abdullahi sha'arani ya ƙulu yana cewa wa minhum daga cikin waliyai ma'ana ya'ani min al'auliya sayyidi fulan alfulani akwai wani malami wani waliyi wane dan wane ya faɗi sunansa wai kana radiyallahu anhu yatlu ayatin laysat fil qur'ani yana karanta wasu ayoyi wanda ba sa ma cikin alkur'ani saboda tsabar iliminsa to kaga zai zama hauka wa kana fulanun min al-awliya'i to ga wani kuma wai wani kuma daga cikin waliyan yakhutubu al-jumu'ata fi sab'i salatin ya'ni fi nafsi al-waqt a lokaci guda yana hudubar juma'a a masallatai bakwai shi kuma wannan a inda shi malam salih ali sheikh ya ga wannan gunki ne a cikin tabaqatul auliya din wannan da na sha'arani akwai wani malamin daban wani waliyin daban da shi sha'aranin ya faɗa cewa a misra yana fita a ƙauyukan misra ranar juma'a yana yin hudu ba a masallatai hamsin ba bakwai kawai ba masallaci hamsin a lokaci guda kuma duk shine mai hudu ba har yana ba da labarin kuma wani yana tabadduli yana tashakkuli yana tsawuri yana caccanzawa wai in ka shiga ɗakinsa wata ran sai ka gan shi jundiyan wani soja ka sake dubansa da ka fita ka dawo ka sake gansa sai ka gan shi sabu'an wani zaki ka sake dawowa ka gan sai ka gan shi filan ya zama giwa ka sake dawowa kuma sai gan shi ya zama jariri duwali ɗaya wata rana wani waliyin wai sarkin garinsu ya nemi izini daga misira za shi sham ko bagadad sai ya nemi izini shi sarkin agun waliyin cewa ya ba shi wai shek abdulkadir ko a tsartushi ne ko makamancin namanta sunan yadda yake sai ya ce masa jeka da ya tafi ya isa wannan garin yana zuwa sai gan shi a can garin shi mai ba shi izinin ya tafi din bayan ya bar shi a misira da ya je can sai ya same shi a can sai aka ce ayyar watansa shi da ma gashi bai da lafiya na kwanci kaga kenan shi kuma bai wata ɗaya da baro shi a can a misira amma ya zo nan an ce masa watansa shida gashi nan yana kwanci to irin wannan tatsuniyoyin wai idan ba a ce wannan ba wai mutum bai zama waliyi ba sai da irin wannan tatsuniyoyin akwai rashin hankali kuma da yawa a cikin Allah da ya sauke sai ce wani hau dalika mimma yufaddiluna bihi al-awliya'a 'ala al-anbiya yana daga cikin abubuwan da suke amfani da su su fifita waliyai akan annabawa misal ma qalahu qailuhu misalin waƙan nan baitin nan da suke yawan faɗi maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali wai matsayin annabtaka annabtaka shi barzakin tana tsakatsaki ne barzak nan ba yana nufin rayuwa ta barzak ba barzakin ana nufin fi wasatsi yana tsakiya ne fuwaiƙar rasuli ya jefi manzo wa dunal wali amma bai kai wali ba ba ku banjo na zancen ba matsayin annabi annabtaka a wani aji take sai sai shi matsayin annabta fi barzakin a tsakiya yake fuwaiƙar rasuli sama ɗan kaɗan yake da manzo ma'ana taƙi kaɗan ne tsakanin annabi da manzo manzo annabi shine sama da manzo kaga wannan ya jirkita abin ma yawwa amma kuma sai ce wa dunal wali bai kai wali ba ma'ana kenan waye a sama wali ne a sama sai annabi sai manzo wannan baitin haka suke faɗi yau yani anna a'la maqamatil wali thumma an anna an a'la maqamat shine alwali thumma yalihi annabi wa yalihi ar-rasul yace akasu sun juya abun ba haka yake ba manzo shine me a sama sai annabi sai wali waliyin fa bai zama waliyin ba sai saboda yana bin manzan yana bin annabin amma kuma kaga har ya tsallake ya haura shi ya wuce to shi yasa ko da ke akwai alamar lokaci yayin menene su agun waɗannan mutane wai waliyin nan me ake nufi da su la'alla muna da sabani wajen fahimtar me ake nufi da waliyi fa shi yasa wannan abun ya kai ga haka mun tambayi qur'ani mun tambayi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye waliyi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqu a istilahin ma gun malaman sunna in aka ce wali shine duk mutumin da bai kai ba annabi bane shi amma kuma mumini ne kuma yana da takawa ba annabi bane yana da da'a sosai baya wasa da farilla yana yawan nafilfili ba a samun wali baya farilla daga ya ce an sauke masa farilla to ya fita daga walittaka ya ma zama ba musulmi ba kuma shi wannan can don ilimin nan da ake faɗa wannan na zahirin nan da shi fa za a yi mana hukunci don tashin alkiyama ba wani ilimin ba zance ne tatsuniya ce su suka kirkiro kayansu kuma suke hukunci da shi karkashin kayansu to nan zan karanto mana da mai ake nufi da waliyi a gun waɗannan malamai na sufaye abul qasim al-qushairi abul qasim al-qushairi wanda ya rasu 465 abulkarim ibn hawazin sunansa yana da littafi a risalatul kushairiyya yana cikin manyan littafai na sufaye mu'tamada da aka gamsu da su aka dogara da su yana cewa alwaliyu lahu ma'ana yani wali yana da ma'ana guda biyu ahaduha fa'ilun bi ma'ana maf'ul wani a larabce fa'ili ne ya zo ai waliyi ala wazni fa'il ma'anarsa kuma maf'ul ne ma'ana wa huwa man ya tawallallahu amrahu shine wanda Allah yake jibintar lamarinsa shine ma'anar wali wasani fa'ilun mubalaghatan min alfa'il fa'il ne amma an kai matuka sigar mubalaga ne na fa'ili wa huwa alladhi yatawalla ibadatallahi shine mutumin da yake jibintar bautar Allah wa ta'atuhu yake bautawa Allah fa ibadatuhu tajri ala tawali ibadarsa tana gudana ne a jere min gairi an ya takhallala ha isyanun ba tare da ya samu saban Allah ya shiga tsakani ba ma'ana baya saba wa Allah kaga wannan ya fidda tsarin tafsirin wali ya fita daga tsarin da aka sani ba kwa fahimta nan ya mai da wali matsayin me baya sako kaga ya mai da shi ma'asumi sai ya ce wakilal wasfaini wajibun hatta yakuna alwali waliyan wannan siffofi guda biyu yawan ibada rashin sabo shine sharadin mutum ya zama waliyi a wani wurin yace wa huwa allazi yatawalla al-haqq fala yukhlaqu lahu al-khudlan allazi huwa qudratu al-isyan ikon ya saba wa Allah ma ba a halicce shi da shi ba haka aka halicce shi babu wannan kudurar da dan adam zai saba wa Allah da ita shine wanda ake zare shi daga dukkan siffofin dan adam shine ma'anar wali duk wata siffa ta dan adam an zare masa shi ba tasa bace wa ya tahalla yana yin adansa ne bil akhlaqil ilahiyya zahiran wa batin adansa abinda yake sawa a matsayin abinda ake gani na adansa a jikinsa shine halayen ubangiji siffofin ubangiji shine siffofinsa zahiran wa batin zahiri da batin wannan haka Ali al-Hazmi ya faɗa cikin jawahirul wannan shine ta'arifin kaga kenan ashe ba daidai ake tafiya ba zancen duk da muke na waliyai waliyai su fa agunsu ba su ne waɗannan waliyan da muke faɗa ba mun gane ko yawwa agunsu waliyin nan wani abu ne daban ba wancan mai bautar Allah mai ibada mai tsayawa akan sunna mai tsoron Allah mai gudun sabo wanda har ya kai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi da daraja har yana karrama shi da karamomi ba a shi ya tsallake wannan asali ko dai ba a halice shi ma dan ya sabo ba ko kuma an cire masa ma siffofin dan adamtaka siffofin ubangiji su ne siffofinsa to Allah ya tsare mu da wannan irin tunani Allah ya shirye da waɗanda suka karkace akan wannan hanyoyi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kan ta ishe mu muna fata mu mutu akan ta addini dai wannan din da annabi ya zo da shi ya ishe mu gurbatar wannan gurbataccen da kokawa ake yi ake so a soka shi ya zama addini wannan ba ma sha'awarsa ba ma fata yawwa shi kuma mai shi ya san yadda zai yi bayani ran tashin alkiyama gaban ubangiji wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa sallallahu wasallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk